الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيهك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata takwas ga watan rajab shekara ta 1444 hijira ta manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shi ne kuma ya dace da talatin daidai ga watan ɗaya shekara ta 2023 shekarar miladiya yan uwa za mu ci gaba da karatu ne insha Allahu ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin alkaba'ir wallafar babban malami shamsuddin zahabi alaihi rahmatullah yan uwa idan ba a manta ba wancan sati da ya gabata har yanzu muna cikin alkabira arrabi'a ma'ana babban laifi na hudu ake lissafo mana cikin laifuffuka kusan saba'in da ya zuba a cikin wani littafi na sami albarka laifi na hudu da muke bayani a kansa shi da laifin da ya shafi sallah wancan sati da ya gabata a mun yi bayani ne ko kuma mun shiga bayani ne game da abin da ya shafi masu sallar da ake ce mata efaki ko tsatsagen kurciya domin ji irin ukuba da shari'a ta tanadar musu da kuma haɗarin da suke ciki sakamakon wannan sallar malai na kawo mana hadisan annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi lokaci muka dakata mun tsaya a hadisi da a hadisin da annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi yake cewa ashaddin na ashaddun nasi sariqa alladhi yasriqu min salatihi a wannan hadisi muka dakata kuma zamu tashi a na gaba insha Allah ta'ala malai ce wa rawal imam ahmad min hadisi abi hurairah radiyallahu anhu hakanan imam ahmad ibn hanbal Allah madaukakin sarki masa rahama ya rawaito hadisi من حديث أبي هريرة رضي الله عنه daga hadisin sahabi Abu Huraira Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala hakika manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yace la yanzuru Allahu ila rajulin Allah madaukakin sarki ba zai duba ba zuwa mutumin da لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده بايا تيدا قدم بايا سكان الركوع انسا لكم سجدسا وانا حديثي كما يدى مالا يفتا ينقوى امام احمد يبتد الشيء اتكم مسند ناسا حديثي ني انغنتتي النبي تيرا دا امنتي سقارة تبتا اغريش يتي لا ينظر الله الله مدوككين سركي بزي دوببا ba zai kalli ba to wannan irin nassoshi da suke bayani wanda wasu a cikin alkur'ani wasu a cikin hadisan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi za ku ji Allah madaukakin sarki ya ce ba zai kalli wasu mutane ba ko annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce Allah madaukakin sarki ba zai kalli wasu nau'i na mutane ba ana nufi kallo na rahama da jin kai eh kallo na rahama da tausasawa da jin kai amma ga magarin kallo wannan babu wanda ya sai buya daga ganin Allah maɗaukakin sarki duk inda mutum ya shiga Allah maɗaukakin sarki zai kalle shi a cikin ruwa ne ko a ƙasa ne ko a ina yake Allah maɗaukakin sarki yana ganin shi to amma wannan kallo ne da Allah maɗaukakin sarki zai kalle su kallo na duba na rahama da jin kai da tausayawa to wannan ba za sami irin wannan ba za ga a cikin alkur'ani surat ali imran Allah maɗaukakin sarki na cewa innal ladhina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalilan ko sai Allah madaukakin sarki ce ulaika ulaika ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wala yukallimuhum Allah wala yanzuru ilaihim yawm al-qiyamati wala yuzakkihim wa lahum azabun alim kun ga Allah madaukakin sarki ka wasu nau'in mutane ce ba zai kalle su ba to duk inda irin wannan irin wannan nassin yazo yan uwa abinda ake nufi da shi shine kallo na rahama da jin kai ba wai Allah madaukakin sarki baya ganin su bane sannan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai Allah ba zai kalli mutumin da la yuqimu sulbahu ba baya daidaita aka ce as-sulbu ya sha bamban da az-zaharu in aka ce az-zaharu shine baya baya gaba ɗayansa daga samansa har ƙasarsa gefe da gefe duk sunansa baya gaba ɗaya amma ka ce as-sulbu shine a ƙashin gadon bayan faqaru zahar faqar ƙashin gadon baya da ya to tun daga wuyan nan wanda ya tafi to shi ake cewa as-sulb to dole ne sai mutum ya daidaita shi shine Allah madaukakin sarki ce ya kharuju min baini sulbi wat tara'ib to nan shine a ƙashin gadon baya abinda ake bukata shine mutum ya daidaita bayansa duk lokacin da ya ruku'u kamar yadda muka ambata satin da ya gabata kada ya sama kada kuma ya ƙasa wa qala sallallahu alaihi wa sallam haka nan annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya faɗa a cikin wani hadisin yace tilka salatul munafiq yajlisu yarqubu ash-shamsa hatta idza kanat bayna qarnay ash-shayatin قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ce tilka salatul munafiq yace wancananka sallah ce ta munafikai irin sallah ce da munafikai suke yi wace irin sallah ce shine sai annabi ya fassara ta yace yajlisu shi munafiki yakan zauna ne yarqubu shamsa yana daku yana jiran rana hatta iza kanat baina qarnai shayatin wata ruwayar baina qarnai shaitan har sai ranar ta kasance tsakanin ƙahonnin shaidan guda biyu ƙaba a lokacin sai ya tashi fanaƙara sai ya tsatsaga ta ya caccaka ta ya kai ta yadda ya ga dama arba'an ya yi ta raka'a hudu la yadhkurullaha fiha baya ambatan Allah madaukakin sarki a cikin sallar tasa illa qalila sai dan kadan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake kwatanta mana irin sallar munafikai yace tilka salatul munafiq wannan ita ce sallar da munafikai suke yi sai ce yajlisu zai zauna ya ki tashi ya je ya sallah akan lokacinta ana ta sallah ana ta jam'i a dukkanin masallatan da ya sani amma ba zai tashi zai yi sallah ba yarqubu shamsa yana dakon rana yana jiran rana hatta idza kanat baina qarnay shayatin har sai rana ta kasance tsakankanin kahon shedan me ake nufi da rana ta kasance tsakankanin kahon shedan shine lokacin da rana ta tafi faduwa kenan dab da ta fadi dama ai hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi sallam ya gaya mana cewa rana tana fitowa ne a tsakankanin ƙahon shedan tana kuma faduwa ne a tsakankanin ƙahon shedan ina fata an fahimta shi sa annabi ya hana yin sallar nafila lokacin da rana take fitowa kamar yadda kuma ya hana sallar nafila lokacin da rana take faduwa me dalili lokaci ne da duk a shedan yakan je ya raba rana ya sa ta a tsakiya domin lokaci ne da masu bautar rana suke yin sujjada a lokacin to sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce mu masu musulunci kada mutum ya nafila a wannan lokaci bayan sallar asubahi an hana yin sallar nafila har sai rana ta fito eh ta fito amma lokacin da take fito wannan to suna fitowa ne tsakankanin kawon shaɗan sai annabi ya ce kada a yi nafila a lokacin kada a yi nafila shi yasa masu sallar safe idan mutum ya sallar asubahi to lallai ya iya gane lokacin da rana ta ɗaga ma'ana ta fito ta ɗan ɗaga sannan ya salla sallar da ake ci mata salatu shuruk sallar da ake yi idan rana ta yi haske wacce annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce idan mutum ya sallar asubahi a masallaci tare da limami ya zauna ya ci gaba da zikiri ko ambatan Allah ko karatun alkur'ani har rana ta yi wannan yanayin da muka faɗa ya tashi ya sallan nafila raka'a biyu za a rubuta masa cikakken lada kamar ya yi hajji da umara ina fata an fahimta to kaga idan kana buƙatar wannan ladan mai gwabi lada mai girma to sai ka kiyaye wannan lokaci ne ranar take fitowa lokacin da take fitowa din nan ba a nafila a lokacin sai ta dan karkace eh sai ta dan karkace shi sai alhamdulillah zaka ga a cikin irin application din da ake amfani da shi na lokutan sallah zaka tana nuna lokacin da rana take fitowa ko yawwa to irin lokacin zaka ga yanzu dai na san tunda lokaci ya dan ja yakan kai kusan karfe bakwai yakan kai kusan karfe bakwai to mutum zai tsaya karanta alkur'ani ya abin nan a lokaci to haka yan uwa lokacin da rana take faduwa shi ma ba a yin sallar nafila eh bayan sallar la'asar har sai lokacin sallar magariba ta shiga sannan ya halatta mutum ya sallar nafila amma ba a sallar nafila a wannan tsakani sai dai sallolin da ake ce musu zawatu sabab sallolin da suke akwai sababi ma'ana kamar sallar da kake yi idan ka shigo masallaci a wacce ake ce mata tahiyatul masjid ko idan mutum ya shigo masallaci ko lokacin da aka na nafila ne mutum zai yi tahiyatul masjid babu laifi babu laifi to wannan koda dab da fitowar rana ne ko kuma dab da faduwar ta mutum zai yi babu laifi insha Allah ta'ala to irin waɗannan munafikai sai su zauna su ƙi zuwa su yi sallar la'asar sai wancan lokaci da hatta sallar farilla ma a lokacin sallar nafila a lokacin Allah madaukakin sarki hana ta to a lokacin sai su tashi za su je su sallar la'asar idan an tashi ta kun ga ai lokacin ta ya kusa fita ko to sai a yi ta nan da nan sai a gama eh shine yanquruha arba'an sai mutum yayi caccage ta yayi tsatsage ya raka'a hudu nan da nan sallar la'asar kenan ake nufi la yadhkuru Allah fiha baya ambatan Allah madaukakin sarki a cikin irin wancan sallah tasa da yake yi illa qalilan sai dan kadan daman wannan siffa ce ta munafikai da Allah madaukakin sarki ambata mana su a cikin alqur'ani ko innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila dama haka siffa ce لا يذكر الله فيها إلا قليلا هكا النبي يتي يوصف سو لا يذكرون الله إلا قليلا هكا الله من أكين سركي يفسر سو أتكين القرآن من جرما الله سبحانه وتعالى يتري مدى منافنتي وانا حديث ينقوى إن كانت تتني إمام مالك يفتد شيء أتكين موطسا هكذا إمام مسلم يفتد شيء أتكين صحيح ناسا مالك وأن أبي موسى قال أنكربو آه hadisi daga abu musa al'ashari Allah ƙara masa yarda ya ce salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yauman bi ashabihi annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya yi salla wata rana wani yini da sahabbansa sun majalasa sannan sai annabi ya zauna bayan ya gama sallar fadakhala rajulun faqama yusalli sai wani mutum ya shigo ya tashi yake sallah bayan sa annabi tsira da aminci su ara tabbata a gare sun gama tasu sallar faja ala yarka'u wa yanquru sujudahu sai wannan mutumin ya rinka yin ruku'u yana yin tsatsage a cikin sujjadarsa da ya ɗora goshinsa ya ɗago da ya ɗora goshinsa ya ɗago babu nutsuwa babu tumanina a cikin sallar tasa gaba ɗaya faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce tarauna haza kun ga wannan annabi nuna sabai shi ce tarauna haza kun ga wannan mutumin irin sallar da yake yi ya ce laumata ala haka ne ko laumata ala ghairi millati muhammadin sallallahu alaihi wasallam laumata mata haka ne matan guda biyu ce ko yawwa laumata da zai mutu a irin wannan sallar da yake yi to mata ala ghairi millati muhammadin sallallahu alaihi wasallam to ya mutu akan addinin da ba na annabi muhammad ba sallallahu alaihi wasallam kaga wannan magana ce mai hadari kwarai da gaske tare da ta'awilance ta'awilance da malamai suka mata cewa ya mutu akan ba irin ibadar da annabi yake ya koya masa ba da sauran tawili da malamai suka yi amma dai ko ma menene annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi ce da mutum idan ya mutu bai mutu akan irin addininsa ba kaga akwai matsala eh me yayi annabi ya gaya masa haka shine irin wannan sallar da yake yi sai annabi ya faɗi dalili ya ce na ƙara salatahu kama yanqurul ghurabu dama yana tsatsage ne a cikin sallarsa kamar yadda hankaka yake tsatsagar jini mai da muka bayani wancan satin yadda yake shine da ya sa bakinsa yake ɗaukewa ya ƙara cakawa ya ɗauke caka ya ɗauke haka yake yana cin abincinsa to ba a so masallaci ya ringa irin wannan da ya ɗora goshinsa ya ɗauke da ya ɗora goshinsa ya ɗauke wannan ba sallaci da take a tattare da nutsuwa ba wannan hadisi akhrajahu abu bakar abu bakar ibn khuzaima fi sahihi abu bakar ibn khuzaima ya fitar da wannan hadisi a cikin ingantaccen littafinsa haka nan imam al-baihaqi shi ma ya fitar da shi wannan hadisin da muka gabatar a baya hadisin tilka salatul munafiq akwai gabar da na so ne mana ishara zuwa gare ta shine faɗin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi rana yana dako har sai a lokacin da rana ta kusa faɗuwa tsakankanin ƙahon shaɗin sai tashi ya sallah to abinda za mu ɗauka a wannan gabar shine ashe shaidan yanayin halittarsa akwai kahunhuna a kansa kenan ko wannan da nasin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ina fata an fahimta yadda halittar shaidan take akwai kahunhuna a kansa eh duk da babu wanda zai taba cewa ya ga shaidan eh kamanninsa dai babu wanda zai taba cewa ya ga shi tunda shaidan yanayin yadda Allah ya halitte shi kamar iska ne kaga isa ka ba za ka kalle ta ka ce ja bace ko fara ce ko shudiya ina fata an gane to haka shaidanu suke to amma Allah madaukakin sarki da ya halicce su ya ba annabin sa labari kuma annabi ya ba mu labari shi sa yanayin shaidan yadda yake yanayi ne mai muni eh shaidan yadda Allah ya halicce shi yanayin sa mai muni ne ba shi da kyau kwata kwata ba shi da ba shi da kyan gani shi sa nake maimaitawa kuskure ne idan aka tashi kamanta mace mai kyau a ce kamar aljana wannan kushewa ne ina fata an fahimta wannan haka bahaushe yake cewa idan zai kamanta mutum mai kyau sai ya ce wance kamar aljana to kaga munin ta isa kenan eh abin da kake nufi kenan su laraba idan za su kamanta mace mai kyau da mala'ika suke kwatanta shi sai dai su kwatanta da mala'ika kaga kaga ko mala'ika ya kai kyau ai daga sinadarin halitta sama daga me aka halitta mala'ika daga haske daga sinadarin halittar mala'ika ma za a gane kyakkyawa ne to amma saboda Allah abin da aka halitta shi daga wuta ina wani kyau shi sa da Allah ya tashi wasafa mana wata mummunar bishiya a cikin wuta jahannama take fitowa kai ka taba ganin bishiya a cikin wuta amma Allah madaukakin sarki ce akwai wata bishiya da za ta tsiro a tsakiyar jahannama da Allah ya tashi kamanta mana ita sai ce inna shajarata zaqumi ta'amul asimi kalmuhli yaghli fil butuni ka ghalyil hamim Allah ya kiyaye kai daga ji ka ghalyil hamim akwai matsala a can kuma a cikin suratul safat Allah madaukakin sarki sai yace tal'uha ka annahu ru'usu shayatin Allah ce farannin irin abubuwan da suke fitowa huda da take fitowa a jikin bishiya to ita wannan bishiyar ta cikin wutar jahannama hudodin ta hudan da yake fitowa a jikinta in ka gani kai ka ce kan shedan ne dan a nuna maka muni kai ka san abin da ya fito daga cikin wuta ba mai kyau bane to dan a nuna maka munin sa kai sai aka kwatanta maka shi da kan shedan to ashe kan shaɗan menene kenan mummuna ne iya muni ina fata an fahimta Allah tsare mu daga shaɗan malam yace wa an Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu an karbo hadisi daga Umar dan Khattabi Allah ya kara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala hakika manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace ma min musallin babu wani mai sallah illa wa malakun an yaminihi wa malakun an yasarihi face damansa akwai mala'ika hagunsa ma akwai mala'ika fa in atammaha idan ya cika sallar sai yi ta mai kyau araja biha ilallahi ta'ala waɗannan mala'iku guda biyu sai su ɗaga sallar tasa sai su hau da ita zuwa ga Allah maɗaukakin sarki wa in lam yutimmaha idan ko bai cika sallarsa ba ضربا biha wajahahu sai su bigi fuskarsa su daki fuskarsa da wannan sallar tasa wannan hadisi mun gabatar da shi a baya bai inganta ba ko yawwa haka nan warawal baihaqi bi sanadihi ana ubadata bin sabit anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala yace hakika annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace man tawadda'a wanda ya alwala fa ahsana alwudu'a ya kyautata alwalarsa thumma qama ila salati sannan ya tashi zuwa sallah fa atamma ruku'aha wa sujudaha wal qira'ata fiha ya kyautata sujadata ya kyautata ruku'in cikin sallar ya kuma kyautata karatu a cikin sallar qalati salatu sai sallar ta ce da shi hafizaka Allahu kama hafaztani Allah ya tsare ka Allah ya kiyaye ka kamar yadda kai ma ka kiyaye ni thumma su'ida biha ila samai sannan sai a hau da sallatasa a ɗaga ta zuwa sama walaha bau'un wa nurin sallata tana ɗauke da haske da walwali fa futihat laha abwabus sama sai a buɗe mata ƙofofin sama hatta tantahi ila Allah subhanahu wa ta'ala har sai ta tike wajen Allah madaukakin sarki mai duka kenan fatashfa fatashfa li sahibiha ita sallar sai ta nemi ceton ma'abocinta wanda ya kyautata ta ɗin sai ta ce Allah ba shi cetonta wa idza lam yutimma ruku'aha idan ko mutum bai cika ruku'in sallah ba wala sujudaha bai cika sujjadar sallah ba wala alqira'ata fiha bai kuma cika karatu a cikin sallah ba qalati salatu yan uwa sai sallah ta ce da shi bayya'aka Allahu kama bayya'tani Allah ya tozarta ka kamar yadda ka tozarta ni thumma su'ida biha ila sama sannan sai a hauda ita zuwa sama wa alaiha zulmatun tana dauke da duhu bakikirin fa ughliqat dunaha abwabus sama sai a rurrufe mata kofofin sama babu hanyar da za ta shiga kenan thumma tulaffu kama yulaffu thawbul khaliq sannan sai a nannade ta a dukunkune ta kamar yadda ake dukunkune tsimma tsohon tufafi wanda ya lalace sai a dukunkune ta haka fa yudrabu biha wajhu sahibiha sai a daki fuskar ma'abocin sallar da ita sallar sakamakon muna ta da yi yan uwa wannan hadisi ma bai inganta ba shi ma mun gabatar da shi a baya shi sa nake dan daga kafa nake dan kara abin nan wuta saboda mun riga mun guce mun riga mun guce shi a baya bai inganta ba wa an salman al-farisi radiyallahu anhu qala wannan hadisi shi ma an karɓo shi daga sahabi salmanu al-farisi Allah ƙara masa yarda ƙala ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah tsira da amincin Allah tsara tabbata a gare shi ya ce as-salatu mikyalun ita sallah da kuke gani ma'auni ce faman waffa wanda duk ya cika ta ma'auni ce wanda ya cika ta wufiya lahu sai a cika masa shi ma wanda ya cika ma'auni sai a cika masa mai ma'auninsa amma wa man tsaffafa wanda duk ya tauye mudu faqad alimtum ma qala Allah fil mutaffifina sai yace kun san abin da Allah ya faɗa game da masu tauye mudu ko me Allah ya faɗa qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace wailul lil mutaffifina azaba ta tabbata ga masu tauye ma'auni ga masu tauye mudu alladhina idaktalu على الناس به وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون Allah ya ce irin waɗannan mutane suna da ban mamaki su idan sun je za su awo za su awo za su siyo sai su ce wallahi sai an cika musu mudu sai su tafi da katon kwano eh sai su ce sai an cika musu mudu buhu mai kwano 40 sai yayi tsiri sannan sai a sa zare da allura a hankali a rinka ɗinke shi a hankali hankali ana shafa kansa amma idan suka tashi aunar da mutane aunar da mutane su kuma sai sun daki kan kwana sai sun lotsa shi shine abin da Allah ba dauke kai ka ce yanzu Allah ba dauke sarki saukar da wannan ayar wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsiruna e al mikyalu shine abin da ake dorawa da nauyi a shine abin da ake gwadawa al mizan kuma shine abin da ake dorawa da nauyi shine abin da ake ɗorawa da nauyi Allah maɗaukai sarki ce ala ya zunnu ula'ika irin waɗannan su tsammanin su annahum ba usuna suna tsammani ko za a tashe su irin waɗannan suna zaton anya waɗannan suna gani za su koma ga Allah maɗaukakin sarki to Allah masani sun sani ko ba sani ba za dai su koma ga Allah maɗaukakin sarki sai malai ce wannan hadisi yan uwa shi ma bai inganta ba Abdulrazak ibn Hammam as-San'ani shi ya fitar da shi a cikin musannaf nashi hakan Imam al-Baihaqi ya fitar da shi amma isnaduhu da'ifun idan aka ce isnaduhu da ifin yan uwa baya nuna cewa kuma abin da ke cikin hadisin shi ma ba ifi ne ko za ta iya a ce ma'anar hadisin wasu wasu wasu ma'anonin hadisin sun inganta wasu sun zo a cikin alqur'ani wasu kuma sun zo a cikin sunna to kaga babu yadda zai abu zuwa cikin alqur'ani ka ce bai inganta ba ina fata an fahimta amma dai isnadin hadisin a dunkule da yake a haka to shine bai inganta ba malai ce wal mutaffifu wanda ake kira al mutaffif huwa al munqisu lil kai shine wanda yake tauye mizani wanda yake tauye ma'auni awil wazan ko mizani kamar yadda na faɗa al kail shine abin da ake gwadawa eh abin da ake gwada al mizani kuma shine abin da ake gwada nauyi da shi ai kusa abubuwan kalabi ne ko yanzu misali kwano me za a kira shi ma'auni ne ko mikiyal ne wannan yawwa mikiyal ne wannan kamar yadda ban sani ba ko za ku isa na mutanen wannan annabi ne suke suke tauye ma'auni aka halakar da su annabi shu'aib alayhi salam annabi shu'aib ɗaya daga cikin laifin da suke kenan Allah madaukakin sarki ya halakar da su gaba daya shine tauye ma'auni ƴan uwa ku fahimta ba shi da laifin da suka yi Allah maɗaukar sarki ya aiko musu da annabi suka idena kuma aka halakar da su gaba ɗaya mu kuma fa mu kuma fa ka je ka samu masu awon mu ka je ka samu masu awo duk mutum goma a cikin masu awo da wahala ka samu mutum takwas ba sa wannan ha'incin yan uwa ba wai masu masu awo shinkafa gero da sauransu ba ba masu auna nauyin abu kan masu auna nama ko abu a ba irin waɗannan ba kadai hatta masu sai da manja man gyada da sauransu su ma suna irin nasu da a tatfif ne mutum sai ya samo kala sai zai zuba a cikin manja don Allah ba a yi kala mutum zai samu ya zuba a cikin manja ya gauraya gauraya ya je sai ka ga manja jajawur sai ka yi sha'awarsa sai ka siya ka kai gida sai ka ji kana cin abu test din manjan daban test din wannan kalar daban dan Allah wannan ba ha'inci bane na'am kamu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaji ko kaji ko kamu wani bawan Allah ya ce min ya san wani mai sai da manja irin wani da yake irin wani abu yace wallahi ya same shi yayi masa nasiya yayi masa nasiya ya ki denawa ya ki denawa to ya zaka yi dan Allah ya zaka yi da haƙƙin mutanen da ka zalunta yan uwa tauye ma'auni yana shiga komai a cikin a cikin al'amuranmu duk wani abin da ka sani kana yi tauye ma'auni zai iya shiga idan kai ma'aikaci ne idan ana zuwa aiki karfe 8 kaje karfe 8 da rabi ko tara ka tauye ma'auni an fahimta yawwa idan dan kasuwa ne kai akwai tauye ma'auni duk wani abin da ka sani a rayuwarka akwai tauye ma'auni eh sai dai kawai na wani ya fi na wani fitowa fili Allah madaukakin sarki shirye da mu gaba daya malai ce shine abin da ake tauyewa na kilo ko na mizani awi zira ko kuma in abin da ake ake aunawa da zira'i ne kamar abin da ake takawa ko fili ko abin da ya kama da haka kaga shi da kafa ake takawa ko to shi ma ya shiga ciki idan ka takawa mutum fili sai ka kwange guda sai ka kwange taku biyu to wannan abin da ka kwange din abin da ka rage din shi ma ka tauye ma'auni sai Allah madaukakin sarki ya karɓa masa haƙinsa ba daidai bane malai ta awi sala ko kuma mutum ya yi sallah ba cikakkiya ba da ya yi ruku'u ya ɗago da ya yi sujada ɗago shi ma wannan tauye ma'auni ne a cikin sallah Allah ya tsare mu malai ce wa'adahum Allahu bi wailin Allah madaukakin sarki yayi musu wa'idi yayi musu mummunan narko da wail wa huwa wadun fi jahannama malai ce shi wailin din nan wani wadi ne wani rami ne a cikin wata jahannama tastaghisu jahannamu min harrihi ita kanta wutar jahannama tana neman tsari tana neman agaji daga sharrin sa saboda zafin sa malai ce na'udhu billahi minhu muna neman tsarin Allah daga gare shi wa an ibn abbas radiyallahu anhu an karbo daga sahabi abdullahi dan abbas Allah kara masa yarda shi da mahaifinsa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hakika manzon Allah tsira da amincin Allah tsara tabbata a gare shi kale yace idza sajada ahadukum idan ɗayan ku yayi sujjada falyada wajahahu to ya sanya ya ɗora fuskarsa wa anfahu da hancinsa wa yadaihi da hannayensa guda biyu alal ardi akan ƙasa fa inna Allah ta'ala saboda haƙiƙa Allah maɗaukakin sarki auha ilayya yayi min wahayi an asjuda ala sab'ati a'dha da nayi sujjada akan gabbai guda bakwai aljabhatu na farko shine goshi wal anf da hanci tare suke guda ɗaya kenan an gane ko yawa kada ka ce goshi da hanci kamar da shi guda biyu a da goshi da hanci guda ɗaya ne kamar yadda zamu zo mu ji insha Allah ta'ala wal kaffaini da tafukan hannaye guda biyu waɗannan kenan wal rukbataini da guyoyi guda biyu wa suduril qadmain da cikunan kafafun mutum kirjin kafa ina ne kirjin kafa ina ne kirjin kafa daidai yatsu yawa daga ciki daga inda kake takawa to daga yan yatsinka kasan wajen nan ne inda ake nufi nan ake sawa a ƙasa e ba shimfiɗa ƙafa ake ba wato idan mutum ya sujjada idan ka sa nan a ƙasa zaka ga yan yatsinka kuma sun karkato sun kalla alƙibla yan uwa an gane haka ake so yan yatsinka da ƙafa so ake su ma su dawo su kalla alƙibla misali ba an go ƙafa ta ku waye zai kwatanta bana dan mu ga yadda ake ya kamata a samu a kwatanta addan kwatanta mana kwatanta mana yau kun ga yadda kafarsa take aka dan dage rigar yawwa yadda take akan nan to kun ga yan yatsunsa sun karkato sun kalla ibla ko yi sujjada magani to shine yadda ake yi an fahimta to haka ake sujjada kafafuwan naka so ake sai ka haɗe su kuma eh sai ka haɗe su idan kai sujjada haka annabi yake yi sallallahu alaihi wasallam to waɗannan sune gabbai guda bakwai da ake yin sujjada a kansu sannan sai ce wa Allah a kuffa sha'aran wala sauban sannan kuma kada, kada na tattare tufafina ko kuma tattare gashina faman salla sai ce duk wanda ya salla walam yi da kullum uduyin min ha haƙahu bai ba kowace gaba daga jikinsa haƙƙinta ba ya ajiye ta inda ya kamata la'anahu hadha al'udhu hatta yafruga min salatihi wannan gaba za ta tsine masa albarka sai ya gama sallarsa to yan uwa wannan hadisi kusan fiye da rabi daga cikin sa duk ya inganta a cikin hadisin Bukhari da Muslim amma nan gaba karshen shine bai inganta ba daga ciki eh bai inganta ba cewa wanda bai yi haka ba gaban sa ta tsine masa wannan bai inganta ba ina fata an fahimta amma faɗin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da yace umirtu an asjuda ala sab'ati a'dha ko azumin kamar yadda yazo a cikin wata wayar hadisi ne da bukhari ya rawaito shi muslim ya rawaito shi wasu daga cikin malaman hadisi sun rawaito shi a cikin littattafan su hadisi ne abdullahi dan abbas annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumi an umarce ni da nayi sujjada akan wasu kasusuwa ko wasu gabbai guda bakwai sune wanda muka lissafa na farko shine gashi a goshi da kuma hanci da annabi ya nuna goshi fa ashara biyadihi ila anfihi sai ya hada saka gaba ɗaya nuna an fahimta haka ya nuna shi sa cikar sujjadaka cikar sujjada dan uwa shine idan ka daura goshinka to hancinka biyu bayan sa eh ba a yin dagogo rugo a daura goshi ko a dauki hanci ba daidai bane wannan tare da cewa da yawa daga cikin malamai suna ganin cewa an kai haka sallaka tayi amma ka samu tawaya baka yi sujjada yadda manzon Allah ya koyar ba sallallahu alaihi wasallam dan da ya tashi koyarwa da ya nuna goshi sai ya hada da hanci duka haka aka ake sa su eh to hancin naka da goshinka me amfanin sa idan baka sa sa kasa dan Allah ba ina fata an fahimta ai malami suka ce amfanin sujjada ke da dan a nuna wa dan adam shi ba kowa bane a gaban Allah suka ce ina ne yafi ko ina kima da daraja a jikin mutum shine fuska ba haka bane to ita wannan fuskar duk da yadda kake santa kake alkinta ta ɗauke ta gaba ɗayanta sa ta ƙasa don Allah ina fata an fahimta to me za ka kana wani gayu da fuska saboda haka sai a sa ta ƙasa kawai sannan sai tafukan hannaye tafukan hannaye waɗannan su ma haka sai su kalla alƙibla haka guda biyu sannan sai guyoyi su ma sai a sa su kamar yadda muka bayani wancan karan idan aka sa guya ba a haɗa shi da jiki ko sai a janye jiki da gare shi sannan sai me sai atrafil qadmaini sune inda muka ambata dinnan inda mutum zai sa dan yatsan sai ya juyo ya kalli ina ya kalli alƙibla to waɗannan su ne gaban da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce an umarce shi bina ini lil majahul waye umarce shi Allah madaukakin sarki to kaga Allah madaukakin sarki ya umarci annabi ya sa gabansa guda bakwai a ƙasa saboda haka mu ma haka shine Allah madaukakin sarki ce wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada almasajid shine guraren sujjada wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce guraren sujjada abin da ake nufi da su sune waɗannan gabbai guda bakwai sune gabbai guda bakwai suka ce lillahi na Allah ne kadai kada a kira kowa tare da Allah madaukakin sarki tare da su shi sa yake haramun ne haramun ne kowanne irin haramci ka zo ka sa goshinka a ƙasa don wani duk girmansa da martabarsa ka zo ka durƙusa ko ka masa ruku'u ko kai masa sujjada duk haramun ne yan uwa haramun ne in kayi in kayi da niyyar irin abin da ake wa Allah malamai suka ce wannan kafirci ne ba amma in kayi da niyyar girmamawa ne kadai haramun ne haramun ne haramun ne ba a yi wa mutum ruku'u dan za a gaishe shi ba a yi wa mutum sujjada dan za a gaishe shi ina fata an fahimta ba a yi masa Allah madaukakin sarki shi kadai ya cancanci wannan eh haƙƙi ne na Allah madaukakin sarki kada ka ba kowa yawa shine wa annal masajida lillahi fala kada umma Allahi ahada haka Allah maɗaukin sarki ya faɗa e durƙusawa in dai gaisuwa ce a gaisuwa ce ita ma bai halatta ba e bai halatta ba ba in ji ni ba in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisi ne ingantacce yana cikin hatta riyadus salihina ya kawo shi malam nawawi ya kawo shi a cikin riyadus salihina wani mutum ya ce ya rasulullah idan zan gaisa da kai zan rungume ka ne annabi ya ce a'a zan ma sujada ne annabi ya ce a'a zan durƙusa maka ne annabi ya ce a'a annabi ya ce inda zan inda a ce zan umarci wani ya wani sujada da na umarci mace ta yi mijinta sujada idan da a ce a cikin mutane wani ya halatta ya wani sujada annabi ya ce to da mace zan umarta in ce ta yi mijinta sujada amma sujada haƙi ne nawa na Allah madaukakin sarki saboda haka idan gaisuwa ce wannan tana da alaka da addini kada ka durƙusa kada ka durƙusa amma idan abu ne na yau da kullum ka zo ka samu babba a zaune to kada ka ce ka tsama ta kirere ina fata an fahimta wannan musamman wato urfi al'adar mutane tana da tasiri wajen fahimtar da mutanen cikin ta addini yanzu a hausance a hausance kawai ka zo ka samu babban mutum idan kai halu sunna ne ka je ka yi karatu kawai ka zo ka tsama masa kirere assalamu alaikum wa rahmatullahi ka duk karatun da zaka yi masa a lokacin bai saurare ka me zai dauka baka da tarbiyya kawai ba haka bane amma ka zo da karatun naka kai masa sallama assalamu alaikum warahmatullah a zaune ke kama kama sai ka zauna a kusa da shi ina yini ina gaja kai masa gaisuwa ta al'ada bayan kai sallama ta musulunci ya mutanen gidan to Allah ya saka da alkhairi Allah ya da Allah zai saurare ku bai saurare ka ba haka wani abu da da yawa daga cikin mu muke yi mu lura da shi da kyau za ku ga musafa gaisuwa shari'a ce ta zo da ita haka ne amma abin da yake mafi girma shine sallama sallama ita ce gaba da musafaha haka ne saboda haka a al'adance a hausance akwai wanda yake gani idan ya fika shekaru da yawa kwaɗi da shi kawai ka miƙo masa hannu wannan rashin kunya ne ba haka bane saboda haka idan ka san ka haka mutum yake idan kun haɗu da shi to ka bari ya fara miƙo maka in shi ya miƙo maka sai ka miƙo masa ku gaisa amma kada ka ɗauka wai ka ala suna mutum sa'an baban ka ne wani sa'an kanka ne kawai salamu alaikum ka miƙa masa hannu haka wanda daga lokacin ya daina ganin mutuncin addinin Allah ba haka bane uwa to a rinka dole ne ba wai kawai karatu zaka je kai da zafin kai ba a'a ka rinka lura da mutanen da kake rayuwa a cikin su addinin ba so ake kowa ya gane ba ko naka ne kai kauna kiran ku ne kai kadai so ake kowa ya gane aljanna ne so ake kowa ya shiga ciki insha Allah ta'ala to ayi abin da yadda kowa zai fahimci addinin kada ka kora mutane a bangaren addinin ka nuna mutane kawai kai kaɗai ne ustazu ko abin da kama da ka wannan ba daidai ba ne ba daidai ba ne saboda haka idan kasancewa wanda za ku yi ma'amala da shi babba ne a gare ka ya ɗara ka a shekaru kuma yana da tasiri a kanka bai fahimci wannan ba to sai ka ɓullo masa ta dabara idan za ku gaisa da shi kada ka durƙusa amma in za ka masa magana sai ka zauna a kusa da shi su malamai suka ce sai kai haka babu laifi insha Allah ta'ala saboda abu ne a hankali ake shigar da shi kada ka zo lokaci guda kai karatu ka ce zaka danno mutane abu ba su fahimce ka ba wannan shine gaskiya Allah ya samu dace saboda haka durƙuso dai gaskiya baya cikin abin da shari'a ta ce in za a yi gaisuwa ka durƙusa ka ce wani ina yini ko assalamu alaikum wannan ba daidai bane eh ba daidai bane Allah ya samu dace to abu na gaba a cikin hadisin sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce wa Allah a kuffa sha'aran wala sauban sannan kuma Allah maɗaukakin sarki ya hana ni kada na ninke tufafina ko na ninke gashin kaina idan zan yi sujjada idan zan yi sujjada dan uwan fahimci wannan ka kaddara mu yanzu ba mu da galibi wannan hadisin ba zai aiki akan mu ba na gashin bangaren gashi ba bangaren tufafi ba saboda ba mu da gashi mai tsayi amma larabawa tana da gashi mai tsayi ko mun yi bayani annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi gashin sa yana da gashi lumma wani lokacin ya bar shi lumma wani lokacin ya bar shi jumma in aka ce lumma shine gashin da yake zuwa har kunne ya kwanto har kan kunnensa in aka ce jumma kuma yana gangarowa haka faɗa sai ke sauka sallallahu alaihi wasallam to kaga irin wannan gashin idan mutum ya sajada ai zai iya zubowa ko to ba daidai bane za ka yi sallah ka kama shi ka daure ka bar shi shi ma ya sujada ya zuba ina fata an fahimta hakan an kai ma abocin babbar riga ne kada su ka sujada ka rinka haka wannan hadisin ya shafe ka annabi ya hana sai ka yadda ba za a danne maka riga ba kai yadda ba za a danne maka riga amma wasu malaman suka ce kai ko da kafin sallah ne kai haka kanan ita ba daidai bane wasu suka ce nassin hadisin abin da yake nunawa shine a cikin sallah wasu suka ce a ko da a wajen sallah ne abin da ake nufi a wajen sallah kafin a tara sallah ba wai kana tafiya a cikin gari ba an gane za a tara sallah kafin a tayar sai kai haka malamai suka ce kai kuskure ba daidai bane musamman suka ce idan kayi ne ma dan kada rigar taka ta taba kasa ko abin da ya kama da haka suka ce to wannan nuna isa ne da girman kai ga Allah madaukakin sarki ba daidai bane ka je karanta sharhin da Imam Nawawi yayi wa Sahih Muslim ka je karanta Fathul Bari ka je karanta sauran littattafan da malamai suka shiru na hadisi za ga bayani insha Allah ta'ala amma dai annabi ya faɗi wannan magana da uwa musanta annabi ya ce kada ka kada ka tattare rigar ka in zaka sujjada kada kuma ka tattare gashin kanka wannan hadisi yana nan ba zai canza ba Allah ya samu dace na'am na'am a abanda mata mace ita tana fito da gashin ta ne za ta yi sallah ai daga lokacin ma da ta fito da gashin ta lalata sallah eh ta lalata sallah sai da irin sallah yan can haka wasu kasashe in ka je za a yi sallah sai ka ga gashin da a waje za a yi sallah gashin nan dai to Allah shirye da mu gaba daya saboda haka nan wajen duk ya inganta a cikin hadisi amma gaba karshe ita ce wanda bata inganta ba bala yace warawul bukhari an hudhayfa ibn al-yaman imam al-bukhari ya rawaito hadisi daga wazaifa na'am ba mu karasa ba amman sallah mun karasa mana mun karasa ai shine ma inda nace muku bai inganta ba eh faman faman sallah wa lam yuti kullu udwin minha haqqahu ko la'anahu hadha al-udhu hatta yafruga min salati kowace gaba ta tsine masa daga cikin gaban jikinsa wanda bai ba haƙƙinsa ba har sai an gama sallah shi ne muka ce wannan gama ita ce bata inganta ba ai shi ne ma abin da ya sana kawo muku hadisin da ya tabbata a cikin bukhari da muslim don mu fassara sauran gabar wannan da bata inganta ba kuma sai mu rabu da ita ko yawwa malai ce imam bukhari ya fitar da hadisi daga uzaifa dan yaman Allah kara masa yarda uzaifa shine sahibu sirrin rasuli sallallahu alaihi wasallam ko yawwa annabi yana kebance shi ya ga masa sirrin da baya ga kowa uzaifa kenan dan yaman Allah kara masa yarda annahu ra'a rajulan yusalli ya ga wani mutum yana sallah shi huzaifa walam yutimma ruku'as salati wala sujudaha shi wannan mutumin baya cika ruku'in sallah ba kuma ya cika sujjadarta fa qala lahu huzaifa sai huzaifa Allah ya kara masa yarda yace da shi sallaita walau mitta wa anta tusalli hadha as-sala yace kai sallah bawon Allah ya ce amma da a ce ka mutu kana irin wannan sallar da naga kayi mitta ala ghairi fitrati muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya ce to da ka mutu akan addinin da ba na annabi muhammad ba tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kun ga wannan ya mimita masa magana da annabi ga wancan sabi ne ko yawwa wannan hadisi imam al-bukhari ya fitar da shi da imam an-nasa'i ibn hibban da imam al-baihaqi duk sun fitar da shi wa fi riwayati abi dauda yadda yazo a cikin riwaya abu dauda annahu qala huzaifa ce masa yi munzu kam tusalli hada sala ya ce bawan Allah tun washe kake irin wannan sallar shekarar ka nawa haka ke sallah kala munzu arba'in da sana sai ya ce shekara ta arba'in ina irin wannan sallar kala sai ya ce ma sallai ta ce tsawon shekara arba'in na ba sallah kake ba subhanallah tsawon shekara arba'in ina ba sallah kake yi ba ya ce ma sallai ta munzu arba'in sanatan shay'an baka sallaci komai ba tsawon shekara arba'in din nan walau mitta mitta ala ghairi fitrati muhammadin sallallahu alaihi wasallam inda a ce ka sake ka mutu to da ka mutu akan addinin da ba na annabi muhammad ba sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsare mu yan uwa Allah ya tsare mu wa kana al-hasan al-basri yaqulu al-hasan ibnu abi al-hasan al-basri Allah Allah madaukakin sarki masa rahama yaqulu yana cewa a yaqulu ibnu adama haka ne أي شيء يعز عليك من دينك إذا هانت عليك صلاتك yace menene a gare ka da ya fi matsayi da kima da martaba sama da addininka idza hanat alayka salatuka idan kuma sallaka ta wulakanta menene zai yi martaba da kima a cikin addininka inda ka lalata sallaka babu yace wa anta awwalu ma tus'alu anha yawmal qiyamati kama taqaddama min qawli nabi sallallahu alaihi wa sallam sai kuma kai ne farkon wanda za a fara tambaya game da ita sallar ita ce abu na farko da za a fara tambaya a kanka a tambaye ka game da yadda ka bada ita kamar yadda annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya faɗa awwalu ma yuhasabu al-abdu alaihi yawmal qiyamati min amalihi salatu farkon abin da za a fara tambayar bawa a cikin ayyukan ranar tashin alkiyama farkon abin da za a fara masa hisabi shine abin da ya shafi sallarsa fa in salahat idan sallah ta gyaru ta inganta faqad aflaha wa anjaha haƙiƙa ya dace ya rabauta wa in fasadat idan ko sallah ta lalace faqad khaba wa khasira haƙiƙa ya taɓe yayi asara fa in taqasa min al-fariidati shay' idan wani abu ya tauye aka samu tawaya a cikin sallar farillan mutum ko sujjadarsa ta dan tabu ko tunani tunani a cikin sallarsa ko dai wani abu da yake jawo masa nakasa a cikin sallarsa aka samu matsala sallar farillarsa bata cika ɗari bisa ɗari yadda ake bukata ba ya Allahu ta'ala sai Allah maɗaukakin sarki ya ce unzuru ku duba ku je ku bincika halli abdi min tatawwu'in shin bawa na yana da salloli na nafila shine at-tatawwu' akwai abubuwan da ba farilla ba ne ban tilasta masa sai ba amma shi ya rinka yin su akwai irin waɗannan salloli a je a duba fa yukmalu bihi ma man taqasa min al-fariidati sai a je sai a cika sai a kammala abin da ya tawaya daga cikin farillan tasa summa yakunu sa'iru amaluhu kadhalik sannan sai kasance duk sauran ayyukansa su ma haka za a yi musu yadda aka yi sallah su ma haka za a yi musu to kaga idan mutum ya dace sallar ta cika shikenan ya dace in kuma aka samu matsala tun a sallah to shi kuna kuma ana ake samun matsala mala ce fa yamba gilil abdi saboda haka ya dace ga bawa ay yastaksira minan nawafil da yawaita sallolin nafilfilu hatta yakmula bihi man taqasa min min fara'ibihi har ya samu Allah madaukakin sarki ya cika masa abin da ya tawaya abin da ya ragu daga cikin sallolinsa na farilla wabillahi tawfiq Allah malaci Allah madaukakin sarki shine abin da shi muke neman dacewa to kuma anan muka zo karshen babun kuma nan zamu dakata insha Allah ta'ala sai sati mai zamu tashi babu faslu uqubati tarikil jama'a ko yawa shi kuma bayanin da zai mana shine menene uqubar wanda yake barin sallah a cikin jam'i ina fata an fahimta to shine abin da zamu ji Allah madaukakin sarki ya samu dace وعليكم السلام ورحمة الله نعم نعم نعم نعم نعم to abin da yake cewa shine mutum ne Allah ya jarabe shi da rashin lafiya bai ma san inda kansa yake ba tsawon lokacin da bai san inda kansa yake ba bai sallah ba idan Allah ya bashi lafiya zai rama wannan sallolin ne to ka'ida shine shari'a tana hawa kan mutum ne idan yana sallah tana hawa kan mutum ne idan yana iya hankaltar abin da yake yi matukar kana iya hankaltar abin da kake akwai sallah a kanka ko da lafiya ko ba lafiya amma idan hankalinka ya gushe to a lokacin babu sallah a kanka abin da zaka tambaya shine idan mutum ya farfado fa ba za ka rama wannan sallar ba dan uwa fahimta sallah azhar ne lokacin ta ya shiga har ya wuce baka san inda kanka yake ba ka shiga gaibu ba to idan lokacin sallah azhar ya wuce sannan ka dawo ka dawo cikin hayyacinka wannan sallah azhar din ta fada kanka ba sai ka rama ta ba babu ita insha Allah ta'ala ta fadi amma matuƙar mutum yana iya hankaltar abin da yake dan rashin lafiyar da kake ciki sai kayi sallah kowace iri ce idan za ka iya yi a tsaye dole ka yi a tsaye idan ba za ka iya ba sai ka zauna ka yi a zauna idan zaman ma ba zai yi ba sai ka kwanta ka yi a kwanta dole sai ka yi ka idan ma duk ba za ka iya ba sai da ima'i ka yi ima'i kawai ka rinka nuni idan ma nunin ba zai yi ba dan uwa kawai sai da taswir a tasawur kawai ka rinka wasafa abin a cikin zuciyarka sai ka sai fa kai ina fata an fahimta sai kai so da ka sallah tana da girman kadari gaskiya eh sallah tana da muhimmanci kwarai da gaskiya a wajen musulmi na'am eh wannan lokaci alula shi ma yadda muka bi matakin sallah matakan sallah haka mutum zai bita misali idan mutum zai iya da ruwa sai ya taba ruwa idan rashin lafiyarsa ba za ta bashi dama ya taba ruwa ba sai ya taimama idan taimaman ma ba za ta yiwu ba sai a samu wanda zai masa ya masa taimama idan ma duk haka ba za ta yi ba dole sai yayi sallah yayi sallar haka dole ne Allah ya samu dace na'am na'am a banda mai shaye-shaye dai Allah banda wannan ya ce wannan gaibuban da aka yi bayani iya rashin lafiya ne banda mai shaye-shaye mai shaye-shaye ya kashe zai shaye-shaye a shi sai dai aka mashi mai bulala ko yawwa sai dai aka mashi mai bulala Allah shirye da mu yan uwa na'am wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am na'am an kai ka tattare ta kenan sai ka sake ta kawai haka yawwa to shine haka sai ka sallaka haka eh ka tattare take nan kai haka shi ne abin da ba a so ai eh ka batta ta zuba a ƙasa eh idan kana gani kuma zaka takura wasu ko babu laifi kaɗan ɗauke ta inda mutane ba su zauna maka akai ba ko dan wani lokaci idan kana kusa da mutane idan wani zauna akai zaka tashi kuma sai ka ga ko ya gama riga ko ka kayar da shi ko ya kayar da kai yawa sai abin nan na bismillah wa alaikum salam wa rahmatullah na'am na'am eh eh na'am mm eh hankalinsa baya jikinsa sai bayan isha eh in dai hankalinsa wallahi bisa'ad in dai in dai hankalinsa ya riga ya bar jikinsa tunda operation za a yi masa kaga abin da zai abin da zai sa a gusan mai da hankalin wani abu ne da za a yi masa don samun masa lafiya ko to wannan shi ma ya shiga ciki ya saboda haka in ya taso sallar da take sallar da yake iya hankalta a lokacin ita zai yi kawai ita zai rama insha Allah ta'ala sai mu dakata ka saboda lokaci yayi abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah